أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المفتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته وسلم اللهم هبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب والجيبة آمين.
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين
bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi ina gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام
yau muna yammaci na ranar litinin shida ga ramadan hijira annabi muhammad صلى sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu februari miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da shida alhamdulillahi ga mu a babban masallacin juma'a na gari daga cikin ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna yi ma magabatanmu addu'a iyaye da suka haife mu suka ba mu tarbiyya نعم
muna addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, آمين Allah shi yafe musu dukkan laifuffukansu da kurakuransu.
آمين
Muna yin addu'a ta musamman ga iyayenmu na addini, tun daga kan Shehu Usman ɗan Fodiyo da kanin shi Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello. har zuwa kan marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ɗaya daga cikin fitattun almajiransa Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da sauran almajiran duk da suka ba malam haɗin kai da goyon baya don yaɗa manufar malam da karantarwa muna addu'a wa'inda suka koma zuwa ga Allah, Allah ya ci kansu ya gafarta musu ya masu rahama.
Amin.
Wa'inda ke raye muna addu'a Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara musu lafiya da imani.
Amin.
Shugaban majalisar malamai ta ƙasa, Fadilatu Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahya Jingir. muna ƙara yi mashi addu'a Allah ya mai sakayya da alkhairi Amin.
kuma Allah ya daidaita tafiyarsa Amin.
ya ɗora shi akan daidai Amin.
ya tsare shi daga kuskure ƙarami ko babba Amin.
sauran abokan aikinmu gaba ɗaya mataimaki na biyu na majalisar malamai da shugaban gudanarwa da daraktan 'yan agaji isa waziri muhammad gombe duka muna masu addu'o'in fatan alkhairi allah ya mana taimako ya mana jagora Amin.
muna cikin suratul muminun kuma muna gudanar da tafsirin ne da littafin marigayi a sheik abubakar mahmud gumi raddul azhani ila ma'anin qur'an ma'ana mayar da hankulan bayin allah musulmi zuwa ga fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma za mu tashi akan aya ta biyar.
Na'am.
Bismillah.
والذين هم لفروجهم حافظون
Ayar da muka daɗe a kan ta jiya wallazina hum anil lagawi mu'ridun. Bayan Allah mumine na ƙwarai babu ruwansu da allagau, yasasshiyar magana. Hassanul Basari ya ce abinda ake kira la- lagau al-ma'asi kulluha. duk wani aikin saban Allah sunan shi lagau amma shi imamul qurdabi sai ce fa haza qaulun jami ai wannan magana ce gaba ɗaya da kulfihi qaulu man qala huwa shirku shirka ita ake ce ma lagau wa qaulu man qala akwai kuma wanda ya ce huwal gina waƙoƙi wa ma la fa'idata fihi kai ba wannan ba duk abin da bai da fa'ida a cikin shi sunan shi lagau min al aqwali wal af'ali maganganu ne ko ayyuka sunan shi lagau Allah ya sauka Amin.
wallazina hum lizakati fa'iluna mu'mine na kwarai sune waɗanda ke fitar da zakat dukiyarsu mu'addun suna ba da zakat dukiya آية تبير والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام باين الله مؤمنين بري سنة وإن سكي تري فرجو جنسو دقذنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا حديث ياتي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما يزنا baya yin zinan nan a lokacin da yake zinar yana mai imani da Allah sai dai bayan ya gama sai a lullube shi da imani in Allah ya so haka din saboda haka wallazina hum li furujihim hafizuna anil haram sune waɗanda suke tsare farjojinsu daga zina maza ne ko mata suna tsare kansu daga zina ai kaga a cikin suratul nur sai Allah ya ce azani la yankihu الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan mazinaci ba zai auri wata mutumiyar kirki ba sai dai mazinaciya ‘yar uwarshi. Wazzaniyatu la yankihu ha illa zanin aw mushrik mazinaciya mace ba za ta ai- auri sahihin mutum ba sai dai mazinaci dan uwanta ko ko mushriki wa hurrima zalika alal mu'minina an haramta ganin gambiza ayi kwariya ta bi kwariya duk da dai na ga wasu malamai sun ce a'a ba haka ake nufi ba a tafsirinsu wallahu alam mun gane wannan ko Na'am.
wata rana irin masu guest house din nan suna turawa ana ɗauko masu mata akwai wa'inda saboda tsananin lalacewa matan aure suke so a ɗauko masu su yi jima'i da su wajen fasikanci kuma suna da kawalai masu haɗa su wasu zawarawa suke so a kawo masu wasu ‘yan mata suke so a kawo masu to sai kawalin shi ya je ya ɗauko mai sai ya ɗauko mai matashi La hawla wala quwwata.
ita ma ta fito neman maza
Kenan.
sai wannan kawalin ya ɗauko mai ita ya kawo mai ita cikin duhu suka kwanta suka yi jima'i bayan sun gama an kunna fitila sai ya gama ta shi ciki Subhanallah.
ya ce ashe abinda kike kenan yan banza ta ce ashe abinda kake yi kenan dan banza Kenan.
ai kaga an yi balance ko
Subhanallah.
ba bashi to ya ana ramma tambaya miki Allah ya gafarta.
kai za ka ba ni wannan amsar da malam saminu na nan sai in je ba tambayar wajen shi wai wannan jima'in da ya da ita halal ne ko haram ne Subhanallah. To. Niyya ta ɓaci.
na Niyya ta ɓaci.
niyya ta ɓaci ko Mm.
tunda ba da nifin alkhairi yayi ba Ƙwarai.
niyya ta baci sai dai mu ce amma ba za a yi mai haddi ba Mm, Da sauƙi sauƙi.
Allah ya sauka Amin.
to ai kamar abin da muka faɗi ne jiya yanzu idan kana shiga wasu tashoshi a cikin wayoyin nan gaya nan an buɗe sashi daban-daban mutane ne suka buɗe sashi group-group idan kana so ne kai fasikanci ɓangaren matan aure ga sashensu nan ga kawalinsu Subhanallah.
za ka tura kuɗi kaza saboda haka a nuno muka hotuna ka faɗi wadda ta- ka- kake so kuma ka faɗi inda kuke so ku haɗu in ‘yan mata ne haka in zawarawa ne haka duk gayi nan ni mamakin da nike waya aka yi gwamnati ta bari aka buɗe irin wa'innan tashoshin abuwa ko ko dai abun nan ne yake bibiyan mu sa hannun nan da aka yi ka san package ne Mm.
wannan sa hannun da aka yi na halicin auren jinsi ka san package ne Ba iya wannan.
dunkulallen abu ne a ciki da yawa saboda haka in an sa hannu akan abu daya to ya kunshi sauran gaba daya Mm.
ni dai haka nake zato gayi nan a bayyane saboda haka an buɗe kafar ɓanna ma yara da manya sai abin da Allah ya so Allahu akbar
saboda haka Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun anil haram lamma a lima jaa fiha akhrajahu muslim min hadisi abi dharr an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fi bud'i ahadukum sadaka idan ɗayan ku ya je jima'i da matar shi ta sunna to yayi sadaka qalu ya rasulullah aya ati ahaduna shahawatahu wa yakunu fiha ajrun Ah, ya rasulallahi yanzu idan ɗaya daga cikin mu yayi jima'i da matar shi sai a ce kuma yana da lada kala ara'aita sai manzon Allah ya ce to ku bani labari ko me ka gani law wada'aha fi arani a kana alaihi wuzirun to idan ya dauki zakarin nasi ya saka a gurin da yake haramun bai halatta gare shi ba shin yana da zunubi mai tambaya ya ce i za a rubuta mai zunubi sai manzon Allah ya ce faka zalika iza wa kaha fil hatal na'am baka nan idan ya sa zakarin shi a gurin da yake halal kana lahu ajrun yana da lada akan wa'annan abubuwa shi yasa aka ce wallazina hum li furujihim hafizuna anil haram na'am na'am إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
illa ala azwajihim ba sa sa zakarinsu a ko'ina sai a jikin matayensu na aure, an au abin nan ainihin zaujacihim, au ma malakat aimanu ko kuma su sa a jikin kuyanginsu wato bayinsu. To, in sun yi ɗayan biyun nan, fa innahum ghairu malumin, to su ba abin zargi ba ne fi itiyanihinna, in sun zo ma matayensu na aure ko ko sun zo ma kuyanginsu, bal ya kunu lahum ajarun, in sun yi haka lada ma suke da shi a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. Na'am.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون faman ibtaga wara a zalika wanda ya nemi wani wannan mina zaujat daga ainihin mataye wasarari wanda ya yi wani wannan faƙula'ika humul adugo na'am wa'innan su ne wa'inda suka ƙetare iyaka suka je inda bai halatta ba kamar yaya minar zaujatu sarari sai aka ce kal istimna'i bil yadi kamar abin da gwagware suke yi su je su rike ha- zakarinsu su sa sabulu su yi ta wasa da zakarinsu har maniyi ya fito shine abin da ake kira istimna'i alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron suwa ne
waware
matasa wani ya ce matasa wani ya ce samari sai wanne gwagware To ban san sunan da zan ɗauka ba, ka san akwai gwauro, akwai gwauriki, akwai gwarangwami. Kuma akwai tuzuru. Wa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya ma'asharar shaba, ya ku dandazon matasa. ko samari ko marasa aure manista da amin kumul ba'ata falyatazawwaj wanda yana da ba'a yana da hali yana da wadata to falyatazawwaje je ya aure fa innahu aghallu lil basari yin aure yana rintse ganin saurayi ba zai rika sha'awar ainihin wata mata ba tun da yana da tashi faman lam yastadi وأحسن الفرج wa ahsanu lil farj kuma auren nan ya fi tsare farji ya hana mutum yin zina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman lam yastadi amma wanda ba yi da hali bai da kudin yin aure shi karan kansa mahaifin shi ma bai da kudin da zai yi mai aure to fa alaihi bisau to ya rika yawaita yin azumi na nafila fa innahu lahu wija yin azumin nafila yana mayar da shi kaman dandakakken taure wanda ba yi da bukatar mata ina fata mun fahimci wannan cikin wani littafi ko ko faifa da na bayar a gurin samina نعم a Jos da aka bani darasin nizamul ahli wal aulad fi baitul muslim daga baya ne na mai da shi littafi نعم na wannan shekarar da aka yi to sai ne bayani akan mishkilar yara matasa a wani shafi duk da a can wajen karatun faifar ban kai gurin ba cewa daga cikin hanyoyin da za a bi a magance mishkilar yara to a yi masu aure matukar sun balaga yau an ɗau wani tsari a duniya yaro yana ɗan shekara shida an sa shi firamare ya yi firamare aji shida ya zama ɗan shekara goma sha biyu ya gama secondary school ya zama ɗan shekara goma sha takwas bayan wannan sai a ce ai ba za a yi mai aure ba ba yi da sana'a yi ku yi haƙuri da kalmar da zan faɗi ba ta da daɗi amma dai tun da gaskiya ce zan faɗi ta ya kai shekara goma sha takwas ba yi da sana'a yi amma yana da zakari a jikin shi ko kuma ya balaga رضي الله kuma yana da sha'awa to haka zai zauna sai ya tafi university sai shekara biyar ya zama dan shekara nawa kenan 24
ashirin da hudu ko امم da uku to ya zama dan shekara ashirin da uku ya tafi service shekara nawa لا shekara daya in an hada ya zama dan shekara nawa 24 shekara ashirin da hudu wannan wanda ya samu sauri kenan wanda ya sauri ya jinkiri kafin ta ba a samu jinkiri ba. To bayan ya dawo, kile shekara biyar bai samu aikin gwamnati ba. Ya zama ɗan shekara nawa an kenan.
da shi 30 Na?
an da shi 30 An doshi talatin, to duk cikin talatin ɗin nan tsakaninka da Allah bai ‘yan taɓa-taɓe. E, ai, wai tabbaya ce. Bai ‘yan taɓa-taɓe.
Allah sai tsarewar ubangiji
to me yasa ba zai aure ba saboda haka a babin da na rubuta din sai na ce to in samu ne hallin hallin limashakil shabab alaran ma kaga gurin na'am shafi na 84 ne na'am tamanin da hudu tamanin da hudu ku yi haƙuri Gashi ne.
حل لمشاكل الشباب إن أفضل أفضل العلاج لمشكلة الشباب متي الخير ما كانتي مشكلة متاسا هو الزواج Na'am.
إن أمكن ذلك Yawwa.
in hakan ya samu wata yassaratul asbab aka samu sabubba masu sauki da za su hore yin haka kawjudi mahara mahar kamar a ce yana da sadaki Na'am.
amalan bi qaulin rasul sallallahu alaihi wa sallam ya ma'ashara shabab man istada minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda yake da ba'a yake da hali to ya aure fa innahu aghallu lil basri wa ahsanu lil farj shike rintsa ganin mutum shike tsara farji wa man lam yastadi wanda bai da iko fa alaihi bisaw to ya rika azumin nafila fa innahu lahu wija zai mai da shi kaman dandakakken taure wuja yuhaffif shahawatal jima' abinda ake kira wuja yuhaffif shahawatal jima wala yamna az-zawaj itmamu darasa ci gaba da karatu bai hana aure idza kana al-fata min a'ila ganiya matukar wannan yaron yana cikin family mawadata ai mai aure walahu abun yakfihi ma yatajibu yana da uba wanda yake zai iya daukar nauyin yi mai aure au kana indal waladu malun aw abad
Yawwa.
ko kuma shi yaron yana da duke shi ko yana aiki wayoyin da ke hannun naga kana nema ka goyi bayan su da hadarin ba ka ji an ce malun aw abad Malam yau da gobe ce ka saurare ni ta mana ta ki wasa ba za ka- to a hannun yaran nan wasu.
wasu daga cikinsu waɗanda ba su da auren akwai mai waya dubu ɗari biyar da hamsin Subhana.
akwai mai waya dubu ɗari bakwai da hamsin akwai mai wayar miliyan ɗaya a hannun shi To ina ya samu ta.
a ba ina ya samo shi ba ba ina ba ina ya samo ta ba Eh.
yaya zai rike wayar dubu ɗari bakwai da hamsin amma ba zai biya sadakin dubu ɗari biyu da hamsin ba Gaskiya ne. Ita ce tambaya.
ai shi ne tambaya yana bi yana ji- jiran ya sadaka
Ai dai na sadaka yanzu.
ai an daina sadaka budurwa yanzu mun gane wannan Na'am.
saboda haka wannan shine ainihin miskila wa alal walid Allah ya ta'akhkhara an zawaji waladihi To.
Uba kada ya jinkirta yi ma ɗanshi aure iza balaga sunan bulu, in ya kai shekarun balaga, iza kanal walidu ganiyan, in mahaifin mawadaci ne, fa zalika khairun min tarki waladihi azban ya ummu buyutul fahash, ta yadda zai bashi yana zagaye gidajen barna. Wa yulaɗe abahu bi sum'a sayyi'a fayujini ala nafsihi wa waladihi in aka ki to karshen ta a samu matsaloli akan irin wa'innan abubuwa Assalamu.
ka zo ka shiga ɗakin yaro matashi ka iske ya manna hoton yarinya can wata ta ɗaga kafa sama wata ta ɗaga hannu albon yake da shi na musamman na 'yan mata ba aure eh ina zuwa na yanzu sai dai a waya wa alal walad an ya daluba min abihi azzawaj maimakon yaro ya rika bi yana zina to ya kamata ya ma mahaifin shi magana yana son aure lokacin ina unguwar kanawa mun dawo wa'azi da daddare wanda ya san gidan nawa akwai diri ne ji wani kwararo babba wajen cocin nan sai ka gangara haka isa gidana domin dawo wa'azi da daddare sai muka iske wani yaro shi da wata yarinya a lungun wajen sha ɗaya na dare suna taɗi akwai wani taɗi da ake kira wai no gaf no gaf tsakanin shi da yarinya sun matsa juna sai wani daga cikin abokan da muka dawo wa'azi ya ce yanzu kai ba za ka bar 'yan mutane ba Allahu Akbar.
ta shiga gida sha ɗaya tana tare da yaniya sai ce wai nasiha yake mata
Ya ga kuma su wa'azi ne mata shi ma.
saboda ya gamo masu wa'azi ne eh wai nasiha yake mata mutum ya ce nasiha uwaka nasiha a duhu Allahu Akbar.
babin yana da yawa mun gane wannan Na.
saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye kuma a lura da shi kuma aure ba zai hana karatu ba kuma idan mutum ya san yadda jami'a take da abin da yake faruwa ba ga alaramma ba Karwa Allah.
ya yi karatu a jami'a. To, wata yarinya idan ta shigo aji, ta duba, ta duba, ta gaba gurin zama, tana iya zuwa kan cinye alaran ma haka ta ce za ta zauna.
Sai dai ka Duk tashi, wanda ya yi jami'a ya san sai haka, dai ka tashi ka bata kujeras.
sai dai kawai dole ka tashi ka bata kujera. In ta duba, ta duba haka, ta gaba ta ga inda za ta zauna ba, sai ta zo kan jikin shi, sai ta zauna. In yaro ne matashi ya ce ta tashi, ya tashi ya ban mata kujerar.
Subhanallah.
duk fa abin da yake faruwa kenan nan jami'ar Ahmadu Bello University da wasu jami'ar kirikiri zaka shigo cikin jami'ar da daddare kaga wasu kawai a gindin wata itaciya a tsaye suna jima'i Inna lillahi wa inna ilaihi.
to me kake tsammani yaro ya tafi irin wannan guraren bayi da aure
Subhanallah.
wata rana wani mutum ya kawo matar shi makaranta yakan ɗauko ta ya kawo ta in sun tashi ya zo ya ɗauke ta lokacin tashi ya kusa sai shigo cikin jami'ar da ya shigo sai ya gangara can ƙasa yana jiran lokaci ya yi in za ta shigo jami'ar ta zo da hijabi da niƙabi
Komai.
da komai ashe a can ƙasa akwai t-shirt akwai dogon wando in ta zo za ta shiga aji sai ta tu- tuɓe niƙabin ta cire hijabin sai ta sa a jaka daga ita sai t-shirt sai dogon wando mijin nata yana can ƙasa yana jira ta fito sai ya ga ta fito wasu maza 'yan abin nan samari guda biyu sun sa ta a tsakiya suna tafiya tare Inna daga lillahi.
ita sai dogon wando sai t-shirt
Kai.
can da aka zo inda za su rabu sallamar da za a yi sai kawai ɗaya daga cikinsu ya bugi duwaiwanta Inna lillahi.
mijinta yana bi da mota yana gani
Tab.
duk wa'innan abubuwan me ya haddasa su irin wa'innan abubuwa addinin musulunci ba ba ƙauyen addini ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rika umurtar yaranmu da yin sallah tun suna yan shekara bakwai in sun kai shekara goma ba sa sallah mu rika dukansu in abin nan in sun kai shekara goma nan ma- ko da maza ne mu raba masu shimfidu kada a basu a kan shimfiɗa ɗaya ko da sun kai abin nan ko da maza ne inda sun kai shekara goma Na.
bare ‘yan mata su ma haka a raba masu shimfiɗa in mai wadata ne ya raba ma kowace katifar ta daban su ma mazan kowanne katifar sai daban kada a basu tun suna yara ƙanana su balaga cikin bacci su rika goga ma junansu jikinsu Gaskiya ne.
to duk an watsar da wannan tarbiyyar Allah ya sawaka Amin.
ballantana yanzu wai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa Allah ya kara mai lafiya Amin.
wai yayi bayanai yayi bayanai irin wannan sai wata mata ta bugo mai waya ta ce ai malam yanzu duk an wuce irin wannan abin da kake magana Inna lillahi.
yanzu maganan da ake ciki an kai yanayin akwai zakari da ake sauwa daga kamfani kawai sai mace ta zo ta plugin din shi a jikin wuta kawai sai ta sa makanta har ta biya bukatarta banda wannan ma an yi yan bebi ma wadda in mutum zai tafiya in shi kazamin ne sai tafi da wannan kamar siffan mace aka yi mata babba sai ya flogi ya zo yana jima'i da ita a hotel ta kama shi ta rungume shi ta makalkale shi kamar mace amma ta roba ce Inna lillahi wa inna duk ba an kai wannan lalacewa ilaihi Yahudawa.
shi yasa Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madudin faman ibtaga wara azalika ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to shine wanda aka ce wanda ya ketare iyaka min az-zawjati was-sarari Ya kasa da ya bar matan shi ya bar kuyangin shi ya koma yana istimna'i bil yaddi Mm.
ya rika wasa da zakarin shi har mani ya fito fa innahu haramun inda jamhurin ulama hakan haramun ne gara ka je ka aure amma wa ajazahu ahmad bin hanbal amma ahmad bin Ham- ta- abin nan bin Ham- ah, hanbal ya ce ya halatta amma bishuruɗin salasa ya halatta in an tsara sharuɗa uku. Na ɗaya an yi hafa zina, idan yana jin tsoron yin zina, wa ya fi mahar hurra, kuma ba ya da kuɗin da zai auri ya ausa ama ko kuɗin kuyanga. Ahmad bin Hanbal ya ce to yana iya yin istimna'i. Na biyu wa an ya fa'alahu biyadihi la biyadi gairi. In har zai yi istimna'i din to sai dai yayi a hannun shi ba a hannun wani ba. Ya ce ma wani da Allah da ke mun zakari na harantawo yana wasa da shi. La biyadi gairi. ba da hannun wani ba sai dai a nashi hannu na uku an ya kuna biyadda zauja ko kuma matar shi kila tana haila kuma ya dawo a bukace to matar shi tana iya kama mai zakarinsa har yi istimna'i din au biyadda amatihi ko a hannun ku yangaci fa in kana gairu zawjatu da aka ce wani to in gairu din ya zama matar shi ce au amatahu ko ku yangarsa ce jaza hakan ya halatta wa illa haruma hakan ya haramta ina fata mun gane abin da suke nufi Na.
yace fa ulaika humul aduna to wa'inda yake suka ƙetare iyaka to wa'innan su ne ‘yan ta'adda al'aduna almutajawizu da ilama la ahimmi lahu su ne wa'inda suke ƙetarewa zuwa ga abin da bai halatta gare su ba Allah ya sauka na'am والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون mumine na kwarai su ne wallazina hum li amanatihim su ne wa'inda yake dangane da amanoninsu wa ahdihim dangane da alƙawurran da suka yi fima bainahum wa bainan nas au bai fima bainahum wa bainan la min salatin wa ghairiha mumine na kware su ne waɗanda suke tsare amanoni jami'an suke cika alƙawurra alƙawarin da suka yi tsakaninsu ya su ya su ko ko alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah mai girma da ɗaukaka za su kiyaye salloli guda biyar za su yi azumi za su fitar da zakka za su je hajji in suna da hali za su tsara haƙƙin makwabtaka za su yi kaza za su yi kaza ra'una hafizuna ma'ana suna kiyayewa kamar yadda Allah ya ce a kiyaye to cewa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un ana koyar da mu mahimmancin tsare amana annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce la imana liman la amanata lahu babu imani ga mutumin da ba yi da amana la imana liman la amanata lahu babu imani ga mutumin da ba yi da amana amana aka baka a ma'aikata amana aka baka a wani guri daban ka zo ka ci amanar wa'innan mutanen da suka baka amana to la imanul kamil liman la amanata lahu babu imani ga mutumin da bai da amana wala dina liman la ahada lahu kuma babu addini ga mutumin da baya cika alƙawari
na'am
mafi yawancinmu nan mun sha jin hadisin da ake karantar da mu alamar munafikin musulmi guda uku ce na ɗaya idza hadasa kazaba in yana faɗin zance ya haɗa da ƙarya don ya sa mazancen gishiri a yi dariya wa idza tumina khana in an ba shi amana yi ha'inci wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari ya saba wa'innan alamomin munafiki ne guda uku a wata ruwayar sai aka samu cikon na hudu wa idza khasama fajara in ana fada da shi ya ketare iyaka in an mai mari ɗaya ya yi biyu ko ya yi uku duk alamar munafinci ce kaga cin amana mutum ya ɗauke ka ya aje ka a gonar shi ko a rumfar kasuwar shi ko a gidan shi ya amince da kai tsakani ga Allah ka zo kana mashi ha'inci to ka ci amana ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu ya أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسك إيماني دا الله لا تخونوا الله كركها إن شاء الله والرسول كركها إن شاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون كذو كنا هائنتر أمانون دا أكباكم الهادي كن سني muna da limamai a masallacin nan haka kawai sai liman ya zo ya jagorance musalla kuma ya san akwai janaba a cikin shi mu ba mu san gaibi ba amma shi ya san yana da janaba sai zo ya yi mana limanci a nan gurin ya ha'ince mu ya ci amana sai muka sa liman limanci yana mana limanci ashe ashe haramun liman yake zuwa yake ciwowa cike da cikin shi yana mana limanci ko da yake su mamamun
Rabbi sallim sallim.
ba su kyautawa mutane ne suna bin liman sallah ba su san cin shi ba ba su san shan shi ba ba su san yadda yake samo suturarsa ba ba su san yadda yake biyan kudin makarantar 'ya'yan shi ba na islamiyya da na boko ba su san yadda yake biyan kudin makarantar iyalansa ba kawai kowa ya zira masa ido kowa tashi tafi shi kaga ai akwai haɗari eh wata rana wani masallaci liman yayi ruku'u maimakon subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai aka ji liman yana cewa wannan abu da ciwo yake a ruku'u La ilaha illallah.
karshe ba a kare sallar nan ba sai da aka yi kabliya da aka gama sai wani yaro matashi mai hankali da basira sai cire hular shi sai bi sahun farko ya sake bin sahu na biyu ya bi na uku sai ga kudi dubu uku da ɗari biyu sai yaron ya cire dubu ɗaya da ɗari biyu nan sai sa a asusun masallaci sai ya ɗauki dubu biyu sai ya keɓe liman ya ce a karmakallahu ga wannan aje a yi ce faɗi liman ya daga kai haka ya kalle shi ya ce Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka Allah ya ma albarka ashe kana da hankali ai ban za haka kake da hankali ba ai da kai ne ma chairman din kwamitin masallaci kwana bakwai ba a dole girki a gidana ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wala quwwata.
kuma kun ga kwana bakwai nan da na ambata wallahi billahi wasu limaman haka suke zaune a masallatan ahlus sunna babu abinci a gidansu amma kawai sai mai bara ya zo yi ƙarya ya miƙe a masallaci ya fashe da kuka ya ce ba abinci a gidan shi a tara mai kuɗi dubu bakwai da ɗari biyar ya fita ya sha shagalin shi akwai wanda muka tara ma gudunmawa a masallacinmu kawai ana bin bayan shi sai gashi a unguwar gwari ya je kan teburin burkutu an zubo mai burkutu da kudinmu na masallaci
Subhanallah.
amma ga liman babu abinci a gidansa saboda haka kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah kada ku ha'inci amanoninku alhali kun san ba daidai ba ne na taɓa karanta wani hadisi hadisin nan yana ba ni tsoro annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙatalu fi sabilillahi yukaffiru kulla shay'in illa al'amanata waddai kashe mutum da za a yi a fagen yaƙi a kashe shi fi sabilin layi yana kankara kowane zunubi illal amanata waddai amma baya kankara baya kankara amanar mutane da kaci an aje ka guri a matsayin amintacce ashe kana nan kana ha'intar mutane haka kuma baya kankara bashin mutane daga cika ibiya da gangan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil abd yawm al qiyama zaka ga an zo da bawa ranar tashin al qiyama walau qutila fi sabilillah koda an kashe wannan bawan fi sabilillah fa yuqalu lahu addi amanatak sai a ce mashi fara ba da amanar da aka baka a duniya sai ce ai rabbi kaifa ya Allah ya zanyi wa kad zahabatid duniya duniyan ma ta tafi sai Allah ya ce ya malaikati khuzuhu fa zahabu bihi ila al-khawiya ya ku malaikuna ku kama shi ku tafi da shi wutar hawiya ya nemo abin su ya basu in wannan gilas din ne aka baka amana misali Subhanallah.
ko ɗayan wayoyin nan ko kyamarorin nan aka baka amana ka je ka cinye ka halakar sai a nuna maka shi a wuta kaga kamar shi ne sai ka sulmiya ka bi shi da ɗaukowa kana bin shi yana tafiya kana bin shi yana tafiya ba za ka iya ɗauko shi ba sai ka kai ƙarshe in ka ɗauko sai ka ɗoro a wuyanka in ji manzon Allah sai ka ɗoro a wuya sai ya kusa fitowa sai abin ya sake sabulewa ya koma manzon Allah ya ce hakaza ya fa'al abadan abidi Ina lillahi wa haka zai yi har abada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dingi lissafa abubuwa as-salatu amana al-wudu'u amana kaza amana yace wa mafi tsananin su ajiyoyi da amanoni da ake ba mutane suna cinyewa an amince da kai a baka amana kai kawai a ganinka ka samu inda za ka rika sace abubuwa kana maidawa naka wallahi na ga wani abin da ya bani tsoro a nan kaduna an yi wani gwamna a nan kaduna ya yi gwamna tsawon shekaru a nan kaduna bayan ya yi gwamnan ‘yan shekaru kaɗan da ya zauna ba gwamnancin kuma ba wani appointment daga federal government. Wallahi na gama wa'azi a Lini College, ya fito ya yi ki ɗin motar shi ta itashi sai da ‘yan agaji suka tura motar.
ta'ala.
Wallahi a gabana aka yi ba labari wani ya bani ba. to duk lokacin da mutum zai asin da asin da kudin haramu wallahi duk yawan su za su kare kuma idan alkiyama ta tsayu Allah zai tambaye shi wannan abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada sa'i abinda ake kira sa'i mai anso zakka sai ya naɗa wani mutum ana ce mai ibinin lutubiya da ya je an so zakar bayan an ba da na zakar sai kuma a samu wani ɗan matun guri sai a ba shi kyauta in an ba da zakka sai a samu wani ɗan matun guri haka sai a ba shi a ce na shi da ya zo yin rahoton aiki a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya rika tantancewa haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya haza lakum wa haza hadiyatul uhudiyat ilayya wannan nazakan da ya rasulullah wannan ko kyauta suka bani wannan nazakan ne wannan kuma da naje gari kaza shine suka bani kyauta Bawan Allah bai maɓoye ba.
bai ma boye ba ba irin ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya ba Na'am.
amma rasa gane na kyautar da na gwamnatin Sun da ba. Ta.
duk da ya tantance sai manzon Allah kawai ya zira mai ido Na'am.
manzon Allah ya ce wai wannan wani irin mutum ne yaya za mu ɗora maka nauyin aikin da Allah ya ba mu amana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan na kyauta ne afala yajlisu fi baiti ummihi aw baiti abihi fayara hal yuhda ilayhi shay manzon Allah ya ce dan me bai je zauna gidan uwashi ba ko gidan uban shi ga a bashi kyautar bayan da manzon Allah ya yi tsawa ya yi fada sannan ya haɗa da na zakat da na kyautar duk guri ɗaya aka kai baitul mali shi kuma a wannan ranar aka cire shi daga appointment ɗin ka ji farkon EFCC Allahu Akbar.
daga ran nan aka cire shi daga aiki yau mutane sun mai da dukiyar al'umma kayansu kaga da manzon Allah ya ce ya je ya zauna gidan uwarshi ko gidan ubanshi mane ga za a bashi teburan nan in aka ce ni family secretary ne a- ina kula da wannan teburin wannan office ko ni commissioner ne ko ni minister ne ko ni mai mukami kaza ne duk kyautar da da ba za ka zo ka bani ba sai dan ina wannan teburin sunanta me sunanta Rashawa.
sunanta rashawa in dai ba za ka ba ni kyautar ba sai dai ina kan wannan teburin to wannan kyautar sunanta rashawa akwai hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man amalnahu ala amali wa razaqnahu rizqa fama akhadha ba'da zalika fa huwa gulul wanda duk muka dora shi akan wani aiki muka yanka mai albashin da ya dace akan wannan aiki duk abin da ya dauka bayan wannan albashin to sunan shi gulul kuma wa manya galul ya'ti bima galla yawmal qiyama wanda duk yayi gululi zai zo da abin da ya gululi din na ranar tashin alkiyama na'am mutane yaushe za su zauna lafiya an zo fagen yaki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ne jagoran yakin. Sai aka tara ganimar yaki bayan an gama yakin, sai manzon Allah yana bi yana dudduba musulmin da aka kashe. Da an zo gurin wani sai sahabban manzon Allah su ce, Allahu Akbar, ashe wani aka kashe. madalla wane yanzu ana gidan aljanna sai ai kabbara sai a wuce sai aka zo kan wani wanda ake kira kirkiratu ana zuwa wajen kirkiratu sai sahabbai suka ce yana aljanna manzon Allah ya ce kalla innahu finnar li abayatin gallaha manzon Allah ya ce a'a su kirkiratu yanzu maganar da ake ciki yana wuta saboda wata abaya da ya ɗauke a cikin ganimar yaƙi kafin a raba kayan yaƙi abaya fa irin wadda limamai ke sawa ko sarakuna su ɗora akan babban riga ita kaɗai kurin ya ɗauke a cikin ganimar yaƙi to mutum ɗaya ya sa biro ya kwashe abin da mutum miliyan goma za su amfana da shi shi kadai ya maida nashi sata ta rashin kunya ta rashin hankali ta rashin tunani ba inda ake yin ta sai a Najeriya mutum yana ma'aikacin gwamnati ya kwashe kudin gwamnati ya tafi wata ƙasa can ya je deposit ɗin wa'annan kudin a fixed deposit account wanda ran da duk ya mutu iyalan shi ma ba su da iko su iya ansa kuɗi da ma ya zo ya yi wani kamfani a nan Najeriya a jihar shi ‘yan jihar su samu gurin aiki aƙalla mutum dubu biyar su samu inda za su yi aiki babu wannan wace irin musiba ce wannan dangane da wannan Allah ya gaya mana su ne wa'inda yake masu kiyaye amanoninsu da alkawuransu. Na.
والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون su muminai bayan Allah na kware su ne dangane da saulawacin sallolinsu yuhafizun suna tsare salloli yuqimuna hafi awqatiha suna tsaye da sallah akan lokacinta na'am ulaika humul warisun
ulaika kaga siffofin nan na mutuntar da aka lissafo muminai Allah ya ce ulaika humul warisuna wa'annan su ne magada lagairahu banda wasunsu. Ka taɓa jin wani larabcin mata? Wayan an zo ana magana ta cewa, ce wane mu wangairahun? Wai wane su wangairahun? Irin wannan larabcin ne fa suke je a juya shi lagairahun banda wasunsu. su ne ula'ika humul warisun alaramma me za su gada الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس وإن ذا سجاج الجنة الفردوس هم فيها خالدون su masu dawwama ne a cikin wannan aljanna wadda ake kira firdaus Allah kai mana ni'ima da shigarta Amin.
da aka ce allazina yarsuna firdausa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace ma minkum min ahadin illa lahu manzilani ba wani ɗaya daga cikin ku face kowannen ku yana da gida guda biyu manzilun fil janna wa manzilun fil nar kowanne ɗaya daga cikin ku yana da gida a aljanna yana da gida a wuta fa'iza mata fadakhalan nar to idan har mutum ya mutu ya shiga wuta warisa ahlul janna manzilahu wanda Allah ya yi ma ni'ima da shiga aljanna sai ya gaje gidan shi fadhalika qawluhu ta'ala ulaika humul warisuna wayannan su ne magada wanda za su gaje gidan ɗan wuta yana can wuta to gidan shi nan na aljanna sai ‘yan aljanna su gaji Allahumma ja'alna minhu tabbata fil hadis ya inganta a hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari wanda imam al-bukhari ya fitar da hadisin hadisi ne na 2790 hakim ma ya fitar da hadisin al-mustadrak حديثي ندر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله ياتي فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس Na'am.
إن ذا كروكي الله الجنة كروكي فردوسي فإنه أوسط ذلك فإنه أوسط شيني أين فين تكاتكيها to zalika ishara ila annal ma'ad wannan yana nuna mana makoma wa yunasibuhu dhikrul mabda ba'dahu kuma ana nuna shine ainihin mabda wato mafari bayan shi fa zakara lahu min ad-dala'il anwa' al-arba sai aka ambaci anwa wato nau'uka guda hudu kama sanu bayyin zalika insha Allah ta'ala kamar yadda in mun zo ci gaba gobe in Allah ya sa muna raye to za mu dora daga inda muka tsaya in Allah ya so ya yi na'am